الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبي الهدى والرحمة محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوكم أنا متى sha uku ga watan ramadan shekara ta 1440 hijiriya wanda shine ya dace da goma sha takwas ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha tara a lissafin turawa muna zama na goma sha ɗaya darasi na sha ɗaya cikin suratu maryam a wannan shekara kuma a wannan lokaci muna fatan allah sa mana albarka cikin abin da za mu faɗa ya kiyaye mu da faɗawa cikin kuskure idan za ku iya tunawa jiya mun tsaya ne wato akan ayar da allah yake cewa wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu asasan wa ri'ya lokacin da kafirai suka yi wa musulmai izgilanci da muminai cewa suna ganin sun fi su jin daɗi sun fi su wurin zama sun fi su yarwar duniya to shine Allah ya nuna cewa yau ai da yawa irinsu waɗanda suke cikin yarwa da wadata ɗin da Allah ya halakar da su kuma alhali suna cikin ni'ima ɗin kasancewarsu a ni'ima ba shi ke nuna suna cikin daidai ba suna kan daidai ba to shine Allah ya ƙara faɗa kulman kana fi dalalati أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا
الله مدوكين سركي yake cewa ka gaya musu ya kai muhammadu sallallahu alaihi wasallam li ha'ula'il mushrikina bi rabbihim ga waɗannan mushrikai da suka kafirce wa ubangijinsu tabaraka wa ta'ala almudda'ina annahum alal haqqi wa annakum alal batil kafiran da suke da'awar cewa ku musulmi kuna kan bata su kuma su ne suke kan gaskiya to ka gaya musu cewa man kana fi dalalati wanda duk yake cikin bata minna wa minkum ko dai mu ko ku falyamdud lahu rahmanu madda shikenan kamar ana masa wato kamun talala Allah ya masa jinkiri fa amhalahu rahmanu fi ma huwa fihi hatta yalqa rabbahu wa yaqdi ajaluhu Allah ya masa jinkiri a cikin halin da yake ciki ko mu ko ku Allah ya ƙara masa nisan kwana wato ya masa jinkiri ya ta zama a cikin batan nan har zuwa lokacin da zai gamu da Allah idan ya hadu da shi immal azaba ko dai azaba yusibu ta same shi wa imma sa'ata ko kuma tashin alkiyama ta zo bagtatan ta'tihi ba auni fa sayalamuna to a wannan lokacin za su sani hina idin man huwa sharrun makanan wa adhafu junda wane ne fi wato sharrin matsayi shine sharrun makanan aswa manzilan wa maskana waye yafi mummunan masauki waye yafi kuma adhafu junda raunin wato masu taimako ko masu agaza masa wannan aya ko wannan jumla a cikin wannan aya raddi take wa mushrikai waɗanda suke yi wa annabi izgilanci ko suke nuna annabi yana kan ɓata su ne akan shari'a kamar yadda can yace ayyul fariqaini khairun maqaman wa ahsanu nadiya nan kuma yace ka gaya musu immal azabu wa imma sa'a wato falyamdud lahu rahmanu madda duk wanda yake cikin bata a cikin mu shikenan Allah ya ƙara masa nisan kwana da tsawo ya dade a cikin wannan bata har lokacin da zai je game da Allah tabaraka wa ta'ala abinda ayar take nufi shine ya ku yan uwana tunda su suna ganin cewa musulmi ne ainihin wato suke kan kuskure ba a daidai suke ba sai Allah ya ce ya ayyuhar rasul karim ka gaya waɗannan kafirai da munafukai waɗanda suke alfahari da wuraren zamansu masu alfahari da dukiyar hannunsu kullahum ka gaya musu man kana munghamisan fi dalalati wash shaqawati wal ghafla duk wanda yake ya tsunduma a cikin bata ya tsunduma a cikin gafala ya tsunduma a cikin shakawa mana ya zama dan wuta shaki to hakika hukuncin ubangiji ya gudana an ya mudda lahu al ka an yutila umrahu wa yuwssi'a rizqahu Allah madaukin sarki zai tsawaita kwanansa ya bashi abun duniya ya yalwata masa arzikinsa Allah zai masa wannan ala sabilil istidraj wal imhal amma ta hanyar istidraji mana kamun talala Allah zai masa jinkiri wannan sigar sigatu talab ne falyamdud din bisa wannan tafsirin abinda ake nufi al-ikhbaru an sunnatillahi min as-sunan labari ake bayarwa irin sunnar Allah dangane da abin da yake yi wa mutane a cikin halittansa ma'ana sunar ubangiji kadiktadat an yumhila dalil sunar ubangiji ta hukunta waɗanda suke kan bata Allah yana jinkirta musu kaga mutum yana zalunci Allah ya jinkirta masa kaga yana cin riba Allah yana jinkirta masa kaga yana shirka yana kafirci Allah yana jinkirta masa wannan sunnar ubangiji ne ba wai tsabar ana nuna wannan abin da yake yi shine daidai ba duk lokacin da kaga mabarnaci ya dade yana barna to wannan ana masa kamun talala ne Allah ma yana ƙara musu al'afa a duniyawi abin duniya gashi suna kan bata Allah ya ta ƙara musu ba gashi nan ba yanzu gashi kafaran duniya suna suna shakatawa suna holewa a duniya su suke kera jiragen sama su suke kaza su suke kaza suna cikin yalwa da wadata suna gadara da wannan ni'imar amma wannan baya nuna cewa za su samu rabon a nan duniya kuma a lahira masu samu shine abin da ake ta maimaitawa kafiri Allah yana ba shi rabonsa a nan duniya ne cinye tas shi yasa ko sadaka kafiri ya yi ko taimakon mutane ya ba su abinci ko na makamancin wannan to a duniya ake saka masa shi kam a lahira bai da rabuwa yi a duniya sai kaga Allah ya yalwata masa arziki kaga gonar kafiri ta yi kyau ta musulmi kuma ta bushe ta yankwane kaga wancan yana harkar kuɗi ya je ya dawo bai da matsala wannan kuma yana nan kullum yana salatin annabi da zikiri amma yana cikin talauci na'am wancan ɗin rabonsa na lahira ake ɗauka ake ba shi yake cinyewa shi sa Allah tabaraka wa ta'ala ya yi musu wannan ne daga baya sun ma ya mu akhza azizin muqtadir zai musu kamu kamu na mabuwayi wanda ya ga ranar da Allah ya damƙe su to za ka tausaya musu shi sa Allah ce falamma nasu ma zukiru bihi ka ji wannan ayar falamma nasu ma zukkiru bihi yayin da suka bar abin da aka tunatar da su suka watsar da qur'ani suka watsar da maganganun annabi sallallahu alaihi wasallama fatana alaihim abwaba kulli shay sai muka bude musu kofar komai na'am sun kafirce wa Allah sun ki su ba addinin Allah sun ki su yi kaza sun ki su yi kaza sai mu bude musu kofar komai inji Allah abwaba kulli shay' hatta idza farihu bima utu har sai sun yi alfahari da nuna isa da kambama dangane da abin da aka ba su na duniya akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun sai mu musu kamu unexpected kamu fa qutu adabirul qaumi alladhina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin wala yahsabanna alladhina kafaru a wata ayar Allah ya ce kafa kafirai su tsammanin annama numli lahum khairul li anfusihim muna musu jinkirin nan ne wai alheri ne jinkirin da muke musu su dade ba su mutu ba suna samun duniya suna shakatawa wai alheri ne gare su la innama numli lahum liyazdadu isma muna musu jinkiri ne don su ƙara laifi wa lahum azabun muhim kuma za su kasance suna da azaba wulakantacciya azaba ta wulakanci azaba ta tozartarwa a ranar tashin alkiyama imam al-alusi a cikin tafsirinsa ya kawo magana a ƙarƙashin wannan ayar kulman kana fi dalalati yace wannan amrun minhu ta'ala li rasulihi sallallahu alaihi wasallama umarni ne Allah ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallama bi an yujiba ala haula al mutafakhirin ya bada amsa ga waɗannan masu alfahari bima lahum min al khudud ad dunyawiyya dangane da abin da suke da shi na rabon duniya kaga shi ma yace al khudud ad dunyawiyya rabo na duniya da aka damƙa musu an ba su wadata an ba su mulki an ba su kuɗi an ba su kaza an ba su jari an ba su gidaje an ba su kamfanoni an ba su kaza duka kuma amma duk da haka ba sa bautawa Allah duk da haka suna kafircewa Allah duk da haka suna ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai musulmi kada ka taɓa ruɗuwa da abin da Allah ya ba wani kafiri a duniya ko wata ƙasa ta kafirci yadda take jin daɗi suna cikin kwanciyar hankali a ido wallahi wannan kada ya ruɗe ka فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون كتنا wannan ayar jinkirin da ubangiji yake musu da abin da ya basu wallahi ba yana nuna wani abu kamun talala ne za ka tausaya musu in mutuwa ta kama suka shiga alkiyama falyamdud lahu rahmanu madda kalmar falyamdud lahu rahmanu madda ana nufin tsawaita rayuwa da aba da dukiya da tamakkunu fi tasarruf samun dama wajen sarrafa ainihin wato al'amura ko tasarrufat so wannan kenan sai Allah ya sake cewa me kenan ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا
الله يتي ويزيد الله الذين اهتدوا هدى الله كما yana ƙara wa masu shiriya shiriya wannan kalamun ne musna'anaf مسوق لبيان سنة الله تعالى التي لا تتخلف في المبتدين wannan sabon zance ne aka kawo mana bayan waccar aya masu shirya Allah yana ƙara mu shirya ya Allah ka ƙara mana shirya wal baqiyatu salihat wanzanzun ayyuka al baqiyatu salihat mun karanta a baya abinda ake nufi da yawa daga cikin malamai suka ce kyawawan ayyuka ko kuma sukan fassara ta da yin tasbihin nan guda 33 Allahu akbar 33 walhamdulillahi 33 sune albaqiyatu salihat Allahu akbar guda daya khairun inda rabbika thawaba wannan ya fi lada a wajen ubangijinka wa khairun maradda kuma shine mafi alkhairin makoma maradda shine marji'a maradda shine aqiba karshe abinda ayar take nufi Allah yana karawa waɗanda suke kan shiriya shiriya su dawwama akan hanyar gaskiya shiriyar ta su a daɗa ninka musu ita Allah kuma yana ba su lada a kai kamar yadda ya faɗa wata ayar wallazina tadau zadahum hudan wa atahum taqwahum masu shiriya Allah yana ƙara musu shirya kuma ya ƙara musu takawa ya ba su tsoron Allah ya Allah ka ƙara mana tsoron Allah akan wanda muke da shi ya Allah ka ƙara mana shiriya akan wacce muke da ita wallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wannan shi ma yana nuna cewa ana ƙarawa shiriyar ana ƙara ta imanin ana ƙara shi wannan kuma hujja ne mai ƙarfi da take nuna cewa imani yana ƙaruwa kuma imani yana raguwa yadda ka san batir ɗin wayarka in ya kai wani lokaci yana raguwa in aka yi masa caji kuma yana ƙaruwa to haka imani ma Allah yana ƙara shi bil a'mali saliha ta yawan aikata aikin ƙwarai yawan karatun ƙur'ani yana ƙara imani salatin annabi yawan yi yana ƙara imani istighfari yana ƙara imani ba da sadaka yana ƙara imani taimakon gajiyayyu yana ƙara imani keɓanta mutum ya zauna daga shi sai Allah a ɗakinsa yana lazimi yana ƙara imani tunani akan makhluqatin lahi halittun Allah sammai da kasai dabbobi da tunani akan kanka kai kanka ɗan adam yana ƙara imani yawan ibada yana ƙara imani sauraron wa'azi yana ƙara imani umarni da kyakkyawa hani da mummuna na ƙara imani so ashe imani yana raguwa kamar yadda kuma ƙarya tana rage imani sata yana rage imani cin riba yana rage imani luwaɗi yana rage imani zalunci yana rage imani ƙin sallah yana rage imani jinkirta ta yana rage imani ƙin taimakon iyaye yana rage imani rashin tausayi na gajiyayyu yana rage imani shaye-shaye yana rage imani ɗauke-ɗauke yana rage imani ashe imani yana ƙaruwa بزيادة الأعمال وينقص بنقصانها yana tauyewa kuma da tauyewar aiki duk wanda ya ga imaninsa yana baya-baya to zai da dumama imaninsa ya ƙara shi gaba ta hanyar yawaita ibada ga kuma ibadu suna da yawa zauna wata ran a masallacin unguwarku ka yi ta salatin annabi sai rana ta fito ka tashi ka tafi zauna wata ran a masallacin magariba da isha'i a unguwarku an yi magariba an yi isha'i ka zauna kai ta karatun ƙur'ani kurin karka ji ko'ina ka kashe wayarka ka gama ka yi addu'a ka fita gani wallahi imanin ka zai ƙaru zare daga cikin kuɗin da Allah ya baka ka gani ka ɗauki dubu ɗari ka za ka ce ka bayar saboda Allah ka raba mutane ka ga ƙaruwar imani ɗauki cikin kayan abinci da kake da shi a gida ka je ka nemo na ɗan uwanka gajiyayye wanda bai da a cin yau ballantana na gobe ka tsakura masa ka bashi wallahi sai imaninka ya karu lazimci yin azumin nafila litinin da alhamis wallahi sai imaninka ya karu so imani ba sandararren abu bane kamar yadda wasu ke faɗa wai imani sandararren abu ne da imanin fir'auna da na abubakar wai duk ɗaya ne la ilaha illallah wannan ai ba daidai bane wannan son zuciya ne wannan zalunci ne wannan fassara ƙarya ce wannan so imani yana karuwa in kun aikata aiki da ƙwarai kamar yadda kuma yana raguwa in aka rage aiki duk lokacin da wayarka baka danna mata caji ba za ka ga tana ƙasa to shi ma imani yana buƙatar caji walbaƙiyat salihat ɗin nan su ne al'amalul baƙiyat kamar yadda na faɗa ayyuka masu wanzuwa malamai suka ce sallah tana ciki zakka na ciki azumi yana ciki aikin hajji yana ciki shine albaqiyatu salihat wasu malaman suka ce a wannan tasbihi din da na faɗa dai shine albaqiyatu salihat wasu kuma suka ce a dukkan a'malul bir ayyuka na bin Allah sune albaqiyatu salihat khairun inda rabbika thawaban wa jazaa su suka fi alheri a wajen ubangijinka wajen lada da sakayya mimma tamatta bihi kufar sama da abinda kafirai suke samun jin daɗi da shi na duniya sun gina kasashen su malam duk wani abu na morewa luxuries na rayuwa wallahi malam sun same shi yalwa dai da wadata malam sun same shi jin daɗin duniya amma wallahi sallah da zakka da azumi da sada zumunci da karatun qur'ani da zikiri da tasbihin nan wallahi ya fi duk abin da aka bawa kafirai a duniya na gaya muku za ka iya yin mamaki ka ga yadda suke cikin wadata yanzu duba ƙasar china mafi rinjayen 'yan china kafirai ne ba musulmi ba ne amma duk duniya ba inda ba za ka shiga ba face sai kaga kayan china china sun fi amurka kere-kere ko america sun sallama musu america ma ba ba ta cikin ma masu kere-kere babu ƙasa babu lungu ba wani saƙo da zaka je face wallahi sai ka tarar da kayan china amma ina gaya maka china nan suna ƙin allah suna ƙin musulunci yanzu da azumin nan akwai musulmin da ake musu tilas sai sun sha ruwa a wuraren ayyukansu ka duba mugunta ba akwai inda aka tara mutum wajen miliyan nawa aka rufe su a wuri guda aka ce ko su bar musulunci nan ko a kashe su a china har yanzu akwai wuraren da a china wallahi musulmi malam kashe su ake kuma 'yan ƙasa ne akwai inda ba su isa su bayyana musuluncin ba amma duba yadda china ci ci gaba me ba sa kerawa komai da ruwanka kenan ba abin da ba za ka game da in china ba har hula zanna bukar china suna yi irin wannan hular ta kaina zanna bukar wallahi akwai made in china a sace ta satan dinkin maiduguri sosai su je su buga shi a india can in an kawo shi kuma gashi nan made in china mai shagiyar araha wacce kuma ta maiduguri mai tsada talaka sai hakuri je sai ta china bare sai ta maiduguri ba ba abin da ba su da shi silifat suna da shi agogo suna da shi menene komai amma fa ba su da musulunci kada ku rudu da abin da ya ba su japan haka koriya haka ina ne haka ƙere-ƙeren nucleus makamai sai kaga duk suna da shi makamai na ƙaren dangi ƙare dangi duk suna da shi wannan kada ya rude ka wannan kada ya tayar maka da hankali rabonsu ne na duniya suke ci kuran kuma ba abin da zai kare su a lahira inda za su amfana shine idan sun yi imani a nan gurin abin da ake nufi mumine suna da lada amma alkufaru la thawaba li haula lahum siwan nar ba su da lada in ba wuta ba amma almu'minuna fa thawabuhum jannat tajri min tahtiha al-anhar amma mu'mini suna da aljannatai wanda koramai na gudana a karkashin su shi kafiri na muku bayani zai iya yiwa kafiri ya bude gida na taimakon marayu yana iya yiwa ko zai iya yiwa kafiri kaga ya sai trailer abinci yana raba mutane ɗazu nan wani ya kira ne yake cewa wani ya kira shi ba musulmi bane ya shirya musu kayan cin abinci na buɗe baki ya kashe musu kuɗi ce ya halatta mu je ce ka je mana kai da aka kira ka kai gyara a sai ka je kai gyara kawai inda dai bayan ka wani abu ya baka ba abinci ne ya dafa ya girmama ka saboda kana ibada ya ce ya maka kyauta ka je ka zauna ka gyare Allah ba da lada to irin wannan ayyuka da suke yi suna da lada ne ba lada ba lada amma Allah zai musu sakayya sai ya taimake su akan wani abu da suka sa a gaba a duniya yanzu misalin kafiri ne kayansa aka rike masa yana so su fita sai je sai abinci sai rarraba wa talakawa yana so Allah ya taimake shi na'am a duniya sai Allah ya taimake shi sai biya masa amma fa a lahira bai da lada kai kuma za ka ci riba biyu ne kai musulmi ka samu a duniya ka samu a lahira to sai mai Allah ya ce أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا haka dai أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب نكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا
sai kuma Allah madaukin sarki ya kawo mana a ƙarshen surar wato wani launi na daban na kafirai da isgilancin da suke ma addini da maganganu na gatse maganganun gatse maganganu na habaici da kuma irin raddin da ƙur'ani ya musu malaman tafsiri sun faɗa akan sababin saukan wannan aya ta 77 cikin suratu maryam a fara'aitar ladhi kafara bi ayatina yanzu baka ga wanda ya kafirce da ayoyinmu ba wa qala yace la utayanna malan wa walada wallahi za a bani dukiya za a bani da wai a kiyama yake nufi sababin saukan wannan aya shine kamar yadda Imam Bukhari da Muslim suka ruwaito daga Khabbab bin al-Aratti Khabbab ibn al-Arat yace naje wajen wani kafiri mai suna Al-As ibn Wa'il as-Sahmi ina bin sa bashi ina da wani hakki na a wajensa Al-As ibn Wa'il as-Sahmi sai yace da ni ah ni ba zan baka wannan hakkin naka ba sai ka kafirce da muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai shi khabab ibn al-arad sai yake cewa wallahi la wallahi ba zan taba kafirce da muhammadu ba kada ka bani din shi ba yake bin kafirin hakki dan izgilanci kafirin sai ya ce masa kana son baka hakkin ka yace yace to yanzu yanzu ka ce ka kafirce ka bar muhammadu sai in biya ka ya ce ni kuma har abada ba zan kafirce muhammadu ba hayyan wala maitan wala idha bu'ist ko da an tashe ni ina tare da muhammadu wannan kafiri sai ya ce to shikenan ai oke za mu a tashe ka a kiyama sai yake mai izgilanci ashe akwai tashin kiyama sai ya ce to in Allah ya tashe ka a kiyamar taku ka zo ka same ni a can ma ni mai kuɗi ne kuma ina da 'ya'ya ina da kuɗi ina da 'ya'ya ka zo sai in baka hakkin naka tunda dai ka ce min akwai kiyama to babu magana hakkin ka yanzu ka bari in mun je kiyama na biya ka ka duba laganci mana mana ba ka yarda da kiyama ba har za ka ce wai wai wai wai a kiyama kaza kaza to shikenan a bari in an je kiyama na biya ka malam wannan maganar kaga yanzu Allah ya faɗa ya ce wanda ya kafirce ne ya faɗa ko a fara'aitar ladi kafara bi ayatina ba ga wanda ya kafirce da ayoyinmu ba wai har yake cewa la'uta yanna malan wa walada za a bani dukiya ina da dukiya a kiyama ina da 'ya'ya a kiyama a cikin dukiyata da 'ya'yana mun je sai biya ka yana nuna cewa ba za a je kiyaman bane ba kaga wannan magana wallahi musulmi ma suna faɗanta yau mutum zai zo ya darje ya ci hakkinka in ka yi magana ka ce wani akwai kiyama sai ce a to bari na biya ka a kiyama wallahi ka zai kiyama malam an ruwaito akwai wani taron wanda ya je kasuwa wai yana bi shago shago yana cewa wa zai bani in biya shi a kiyama tsabar isgilanci musulmi wa zai bani na biya shi a kiyama wa zai bani ya karba a kiyama tunda ku kun yadda akwai kiyama ko to ku bani in kun je kiyama ku a karba kaga wannan indirectly yana cewa babu tashi alkiyama ne a wata riwayar wani mutum ne cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko wasu mutane ne suka je wajen shi wannan al'as din suna neman ya biya su bashin a da suke bin sa sai ce alastum tazumuna anna fil jannati zahaban wa fidda wa harira kai ko musulmi ba kuna raya cewa a cikin aljanna akwai zinari da azurfa da alhariri ba ba kun ce akwai ba har ma kun ce wa min kulli samarati komai ma cin yayin itace akwai ba kun faɗa ba suka ce ya kware kuwa sai ce to mau'idukum al-akhirah mu hadu al-akhirah wallahi la utayanna malan wa walada wallahi sai na samu kuɗi da 'ya'ya da dukiya a kiyama na biya ku a can wannan a fara'aita ɗin istifham ne malamai suke cewa littajib wato abin mamaki ne min sha'ani hadal kafiril jahul wannan kafiri jahilin kafiri a nazarta ayyuhal aqil yanzu baka gani ba ya kai mai hankali fara'aita hadal jahilil jahul kaga wannan mai musantawa da kiyama jahili alladhi kafara bi ayatina addallati ala wahdaniyatina wanda ya kafirce wa ayoyinmu da suke nuni akan kadaitakan mu wai wa annal ba'atha kuma ya ce tashin alkiyaman nan ƙarya ne kuma cewa wannan abin da annabi ya zo da shi ba gaskiya ba ne wannan kafirin bai isa da ƙaryata wannan ba bar ma sai da ya ci gaba da izgilanci da addini yana cewa la'uta yanna wallahi sai an bani a lahira malan wa walada dukiya da 'ya'ya wannan kafircin nasa ya kai iya kafirci da izgilanci ma'addini shine Allah ya ce attala al-ghaiba am ittakhadha 'inda ar-rahmani ahada shin wai wannan mutumin a attala al-ghaiba ne shine takadirin zancen shin ya leko gaibu ne Allah ne yake masa raddi gaibu ya leka ko kuma dai ya riki alkawari ne a wajen Allah ar-rahman ko sun yi alkawari ne da Allah ya gaya masa wannan shi kafiri jahili mai cewa la'utayanna malan wa walada gaibu ne ya gani ko ku zaman alkawari suke da rabbul izzati ko dai ya samu labari ne ta gaibu har ya sani cewa lalle Allah zai bashi ‘ya'ya da dukiya ko kuma dai alkawari suka yi da Ubangiji to ba ko ɗaya tsabar rashin mutunci ne da iskanci kurin na kafiri da ya ci fuskar sahabban annabi ba kun ce akwai kiyama ba to mu haɗu a kiyama ba kun ce aljanna akwai zinari da azurfa da alhariri ba to mu haɗu a can rashin kirki da cin fuska dukkan abubuwan guda biyu bayi da wani dalili a kai lam yattali ilm al-ghaib ko lam yattali ala al-ghaib wa lam yattakhidh inda Allah ahada babu gaibun babu alkawari tsakanin sa da Allah fa sabata kadhibuhu wa iftira'uhu ƙaryarsa sai ta tabbata da kirkirarsa shi yasa Allah ya ce kalla
كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا
Allah ce kalla yanzu Allah ne da kansa yake yi masa raddi kenan ai kalla lam yattali ala al-ghaib ba haka bane bai tsinkayo ilimin gaibu ba walam yattakhid inda ar-rahmani ahadan kuma bai yi alkawari a wajen Allah ba bari dai ya faɗi wannan ne iftira'an ala Allah dan tsabar yi wa Allah ƙarya amma sanaktubu ma yaqulu za mu rubuta abin da yake faɗa ma'ana Allah zai sa mala'iku su rubuta abin da yake faɗa wa namuddu lahu min al'adabi madda kuma za mu tsawaita masa daga almaddu ne tsawaitawa kullum malamai suke cewa in kaji an yi amfani kalmar almaddu to a cikin abun ƙi ne ake amfani da tsawaitawan almaddu duk abu na azaba in tsawaita azaba ne sai a ce almaddu amma in rahama ne da jin kai ba za a yi amfani da kalmar almaddu ba namuddu lahu min al'azabi madda suka ce yusta'malu fil makruhi za mu rubuta abin da ya faɗa kuma za mu tsawaita mai daga azaba tsawaitawa ma'ana sanu sajjilu ala hadal kafir ma qalahu duk abin da ya faɗa an yi rikodin kuma za mu yi mai hisabi hisaban asira hisabi mai kunci kuma za mu ƙara masa azaba fawqal azabil mu'addi lahu sama da azabar da aka tanada masa sai an tsawaita ta an ƙara bi an nudha'ifahu lahu wa nutilahu alayh za mu ninka azabar sannan za mu tsawaita ka gane bambancin ninkawa da tsawaitawa za a yi dubulin ɗin azawar musifar za ta ninku sannan za a tsawaita shekarun da za a yi mai azaba saboda wannan magana da ya faɗa wani rithu ma ya ƙulu kuma wannan abin da ya faɗa wato za mu gadar masa abin da ya faɗa abin da ake nufi a nan ba yana cewa ranar tashi alkiyama za a ba shi dukiya da ainihin yaya ba to zai mutu ya bar dukiya zai mutu ya bar 'ya'ya bi an naslubahu minhu za mu kwace dukiyar da yake da ita a nan duniya mu kwace 'ya'yan da yake da su a nan duniya wa naj'aluhu yakhruju min hadhihi ad-dunya khali al-wifad minha sai musa ya fita daga duniyar ba shi da komai abin da ya tafi ya mutu ya bari magada su gaje amma a lahiran zai je ba komai empty zashi shine wa narithuhu ma yaqulu abin da zai dada fassara maka ma'anar wani risu ma ya ƙulu sai ce waya a tina farda zai zo mana shi kadai tilo shine farda to ina yayan yatina yawmal qiyamati ba'da mab'adihi munfaridan biduni malin aw waladin aw khadam zai zo mana bayan ya mutu ba dukiya ba ‘ya'ya ba masu masa hidima babu wani abin da yake alfahari da shi a wannan duniya ba shi kaɗai ba malam duk wanda yake alfahari da wannan duniyar ƙarshensa kenan haka kuma duk mai yi wa Allah izgilanci yake yi wa musulunci izgilanci ƙarshensa zai yi mummunan mutuwa sannan bayan ya mutu za a binne shi a rami shi kadai ba shi da komai inda yana gadara da mulki ne ke cin mutuncin addini zai mutu ba mulkin yana mutuwa za su yi bikin nada wani bai gama ribewa ba ma a cikin kabarinsa idan kuɗi yake da shi kamfanoni da kadarori da alfarma zai mutu zai basu duk yadda kaga ka isa in ka mutu gawar ka tsoronta ma ake ji haka za a je a tona rami a jefa ka musulmi kake ko kafiri akwai wanda aka taba hada shi da mulkinsu aka binne akwai wanda aka taba hada shi da sojojin da suke binsa da 'yan sandan da suke binsa da alfarmar da yake da ita aka binne so duk abin da mutum zai yi a duniya lokaci ne ko ba shi dama yi wallahi lokaci ne zai mutu kuma zai tashi tsirara zikitar ba riga ba wando ba mulki ba sarauta ba alfarma ba mun isa ba za mu yi maganin suwa ne da mu za a ja wallahi sai mun karya su kai ne karyayye gutsirarre ma ɗan adam miskini gajiyayye mara hankali mai gotacciyar kwakwalwa shi ne yake alfahari da wannan duniya saboda Allah ya ba shi mulki ko sarauta ko wani abu wani jami'i mai mulki yake fada bayan ya sauka daga tainuwa ɗinsa ta ƙare ya sauka ya ce tab lalle mulki bala'i ne ya ce da matarsa ma ba ta da lokacinsa ‘ya'yansa billahi azimu sai ya ɗauki watanni bai gansu ba to yawanci ma za a fara mitin ma sai sha biyun dare ake farawa an gama hidindimu harkokin rana sai a shiga sha biyu ya ce ba a gama sai asuba ya kwanta yawanci ba a gidajen suke kwana ba suna cin hidindimu ya ce amma wallahi da ya sauka daga kujerarsa ya ce wayarsa da maganin ma ka same shi a waya ma bata so ba sai dai a baka barauniyar hanya layi barawon layi shine zaka iya neman sa ka same shi ko kuma ka buga wani na kusa da shi kai mai magana da yawa suna nan a yau ba a iya musu magana sai dai a yi magana da na kusa da su saboda sun samu duniya ko ya ce wallahi da na sauka wata ɗaya wata biyu sauka na wayata sai in ajiye ta a falo na sai ta yi awa biyar ko ringin ba ta yi ba ko ɗaya ba wanda ya bugo mu saboda abin da nake da shi ɗin ya tafi mulki ne yanzu ba shi yake yi ba ya ce wallahi sai ya zauna a gida ya rasa ina ma za shi ya ce ya yi baccin ya yi baccin ya yi baccin ba wanda zai mai sallama an daina yayinsa haka mutane suke ‘ya'yan kaji ne mai watsa musu shi suke zuwa wajensa wanda bayi da shi ba sa zuwa wajensa to ba za ka ga tashi hankali ba sai ranar da ka mutu aka binne ka a kabari za ka ga kadaici a ranar za ka gane you are nothing kai ba kowa ba ne amma yanzu kuna da dama ku ɗaure mutane kuna da dama ku sa a kashe mutane kuna da dama ku sa a karyawa ne a canjawa ne daga wurin aiki a yi ƙulle-ƙulle iwa kaza a yi kaza yanzu duk kuna da dama za ku iya yi yanzu ciwo nan idan ya kama mutum ya kwanta a gadon rashin lafiya sai ga an fara tunanin wa zai gaje shi haka ne kuma ba haka bane duniya kenan so duk wanda ya rudu da ita wai saboda ko an dan bashi wata dama ka san akwai waɗanda ba su da ba sa tunanin gobe saboda Allah ya ba mutum dama ya ga yana dan samun abin duniya sai ga ya fara girman kai ya takabbar alal nas yana mutane girman kai baya mutane magana yana jira sai dai a gaishe shi ya rena mutane saboda sululluka sun fara taruwa eh Allah ya kiyaye ka ranar da za a janye wannan abin da kake samu kasuwar da kake yin ta yi kar komi yayi baya ka fara cin uwar jari tukunna kana wasa kana tura ana ma addu'a masallacin da baka ba su taimako sai da ka fara karyewa za ka fara tura a taimaka maka da addu'a su yi ta addu'an Allah bai karba ba don kaddara ta riga ta hauka kariyar arziki ta zo ma a lokacin za ka gane mutane suna da amfani ko don saboda mulki da kake yi ka wulakanta mutane ka tozarta mutane wani wai dan uwansa wai ya zo wajensa saboda yana kan wata kudera yana mulki me yasa ka zo wajena me haka baka da tsari kai baka da hankali ni nace ka zo wajena ka shi ka bani guri da Allah kuna ƙauyanci ba ku san me kuke yi ba saboda yana da dama bawa Allah ya buga babur ɗansa ya ce Allah baka haƙuri ranka daidai Allah baka haƙuri ɗan wansa ne fa ya buga ya tafi lokaci ne lokaci ne bari ga muku ko nan da muke karantawa wa'azi da'awa muna karatu wallahi lokacin da ka ba da hutun karatu kai sati ɗaya sati biyu wata ɗaya wata biyu ka ga baka zuwa karatu duk sai ka ji abin ya ishe ka gwanda ka koma karatu ka je ka rinka ganin mutane wallahi ina gaya muku kun ga dai wahalar da ake sha hutu idan ka bayan na karatu ka daɗe baka koma ba sai ka ji da hankalinka ya koma saboda mutane rahama ne ka je ka tara bayan Allah ku haɗu ka gaya musu Allah a gaggaisa ɗinnan ai murmushi alheri ne wani yana nan haka zai mutu jarida yake ta karantawa saboda rayuwarsa gaba ɗaya ya ƙare baya da alaƙa da kowa da karatun jarida zai mutu to ya dan boko ne shi daman ba ruwansa mutane shi ko marar ne ai ya zo ya fito da kujera kofar gida ba wanda zai gaishe shi ba zai gaida kowa ba ya saka gilas haka yana duba jarida haka a haka zai a haka zai mutu wallahi shi dai bai da wani masallacin da yake zuwa ya zo ya zauna ya gaisa da abokanansa baya zuwa kuma bai da wani taro da ake zuwa daurin aure ma ba a gayyatansa saboda yayi rayuwarsa wato total isolation yayi isolating kansa baya cikin mutane daman shi baya jin ɗaya yake da ku saboda damar da ya samu ya manta akwai ritaya ritaya maganin ma'aikacin gwamnati kenan ana maka ritaya zancen ka ya ƙare a lokacin zai fara tunanin to kiwon kaji zai rinka yi a'a gona zai je ya shuka mangoro a'a gwaiba zai je ya shuka akai ai ba riba sosai mangoro me za a samu kaji ne wallahi ana samun ciwuka na kaji to me zai yi kifi zai rinka yi kifin ma wani lokacin 500 sai su mutu a lokaci guda to ina za shi kasuwanci zai yi yan kasuwa ba amana ka bada yan kudin su ka su cinye wallahi malam mutum yana da uwar kudin sai ya rasa me zai yi da kudin ya ɗauka ya bayar 'yan kasuwa su cinye sai ga mutum ya je ya sai katuwar gona a daji a tsakiyar daji bai je sa ana buga bulo inci tara yana kewayewa in ka haɗa shekarunsa da shekarun da zai a wannan gurin ya fa kusa mutuwa wallahi in Allah ya sa da shekarun da zai yi billahi azim ba zai ci moriyan wannan gurin ba haka kawai mutum zai je ta sayo irin mangoro yana ta dasawa mangoro mangoro fa yana ta dasawa ya dasa gwaiba ya dasa ayaba ta kone ya dada dasa wane ne ya cika gurin da shuke-shuke ya rasa yanda zai yi a ƙarshen rayuwarsa kullum da yamma sai ya sa yaronsa ya tuka shi ya kai shi gona ya je zauna shi shi kadai shi kadai ina yake ya tafi gona ya tafi gona zaman lafiyarsa shine ya je rinka ganin bishiyar mangoro shine zaman lafiyarsa wallahi mutane malam ba su gane wa rayuwa ba wai wannan din ana ganin shine jin daɗi gonar wani bawan Allah na gani naga Allah ya masa rufin asiri kai baka gina masallaci ba kai baka gina makaranta ba malam yana ta zabga kuɗi a daji a ai malam gidan gona ne a ai muna gyara mangurori ne kurin a ciki kuma mangoron ma ina jin irin ma ba mai kyau ba ba ma mai haihuwa shi shekara biyu ma ina jin da irin ya da soriya bai ma dace ba an zuba kajin sun mutu an yi wane ne ana ta zuba kuɗi a wurin an yi katon gida a wurin an zuba kujeru an yi mai yayi datti yayi kura ba mai zama ga nisan tsiya ka je yanzu ake kidnapping din nan ma a hanya kafin ka karasa su rike ka to ina magana jin daɗi babu jin daɗi a rayuwa irin mutum ya bi Allah ya bi addini ka zauna da mutane lafiya ka shiga cikin mutane kaga wanda yake shiga cikin mutane ya gaisa da mutane ya je ya dawo wallahi mala ya fi ka jin daɗi wallahi ina fatan yan uwana sun fahimce ni to haka zai je tsirara zigidir kwaya ɗaya shine farda waya na farda zai zo mana shi shi kadai narisuhu ma yaqulu waya na farda to sai me yace
واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا na'am كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا wattakadu min dunillahi aliha cikin ɗabi'ar waɗannan kafirai sun riƙi wasu ba Allah ba sun mai da su alloli liyakunu lahum izza don waɗannan alloli su zamanto ɗaukaka ne a gare su ai liyanalu bihal izza wa shafa'a wa nusra don su samu ɗaukaka da ceto da cin nasara da naja da tsira min azabillahi yawmal qiyamati ranar tashin kiyama wai sun riki wasu alloli wasu gun- gumaka wai wannan su ne za su ba su protection su ne za su ba su kariya su hana Allah ya musu azaba shine can inda Allah yake ba da labari ma na abuduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa ko kuma suke ce ha'ula'i shufa'auna inda Allah ai waɗannan suna ƙara mana matsayi ne a wajen Allah alloli gumaka fa ai waɗannan su ne masu cetonmu itace gunki shi zai cece ka saboda ƙwaƙwalwarka ta kwance akwai wani noti da ya kwance gunki shi zai cece ka subhanallah kalla sayakfuruna bi ibadatihim wa yakununa alaihim didda bari dai sai sun kafirce da yi musu bauta din sai sun butulce da bautar da suke musu kuma su zamanto kishiyoyi a gare su wannan kalma kalla din an zo da lafazin ne li zajrihim wa rad'ihim an hada al-ittikhaz al-fasid al-batil akan wannan rikan alloli da suka yi na barna na ƙarya ai abin da ake nufi laysa al-amru kama tawahhama al-jahiluna al'amarin ba haka bane kamar yadda jahilai suke wahami min anna asnafihi asnamihim cewa gumakansu satakunu lahum izza za su zamanto masu basu daukaka ne ran tashi alkiyama balil haqqu zance dai na gaskiya shine anna hadhihi alma'budatil batila wadannan abubuwan bauta na ƙarya satakunu aduwa aduwatan lahum wallahi za su zamanto makiya ne a gare su ran tashi alkiyama duk wanda ya bauta wani ba Allah ba sai yayi gaba da wannan abin da yake bauta masa wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yawmil qiyama ba wanda yafi kowa bata irin wanda yake bautawa wani ba Allah ba wanda har kiyama ta tashi ba zai taba amsa masa ba wa hum an du'aihim ghafilun wa idha hushira an-nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi ibadatihim kafirin in tad'uhum la yasma'u du'a'akum ko kun kira su ma ba sa jin kiran da kuka musu walau sami'u mastajabu lakum ko da ma sun ji kiran da kuka muku su kuka yi musu wallahi ba za su amsa ba wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum ranar tashi alkiyama kuma za su kafirce su butulce da wannan shirkar da kuka musu shine wa yakfuruna bi ibadatihim din ma'ana wanda aka yi wa bautan za su butulce su nuna mu ban san kuna mana bauta ba gunkin da ka bauta zai ce Allah ba ruwana ni ban ce bauta mun ba mutum din da ka je ka bauta masa zai ce ba ruwana da bautar da kai mun wa yakununa alaihim didda abin da kai wa bautan zai zama abin kiyayya kishiya a gare ka yana fada da kai ka kare kana bautarsa a nan duniya a kiyama kuma ku zo kuna fada uwa ka ubanka da shi kaga hasara goma da ɗari amma in ka rike Allah ka bauta wa Allah ka futa wala yunabbi'uka mislu mislu khabir Allah ya kawo kalmar izza ka lura a cikin ayar izza kuma ya kawo didda wato wani wani salo ne na alkur'ani na birgewa sai kuma yace mai malam ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم haka dai إنما نعد لهم عدا sai Allah yake cewa alam tara anna arsalna shayatin baka gani ba cewa mun aiko da shaydanu alal kafirin a kafirai ta'uzzuhum azza suna girgiza su girgizawa kalmar ta'uzzuhum tana nufin tuharrikuhum tahrikan qawiyya ta'uzzuhum azza daidai yake da tahuzzuhum hazza girgizawa ko ka ce tuharriduhum alartikabil ma'asi fassara shine bar gaba mun turo wa kafirai shaidanu suna zaburar da su suna ziga su su rinka aikata saban Allah suna sa su su rinka aikata almubiqat shaidan yayi ta ziga ka yayi ta ziga ka har sai ka fada cikin halaka a larabci akan ce azza fulanun shay'a ya uzuhu da ya zuhu duka ana faɗan haka ko ya izuhu abinda ake nufi idan ka girgiza abu ko ka motsa abu bi shiddatin da ƙarfi azza fulanun a azzahu idan akrahu wa hayyaja wa hassahu in ka rudi abu kace yayi kaza ko ka zaburar da abu kace yayi kaza ala fi'li shay shay'un muayyan aikata wani abu ayyanan ne abinda ake nufi yanzu kai baka gani ba da kai da mabiyanka ya kai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan manzo mun aiko da shedanu ga kafirai muka sa musu shugaba muka nada musu shedan din nan yana ta zuga su suna ta aikata sabon Allah suna kafirci suna shan giya suna motsa su suna girgiza su suna zuwa suna aikata ayyuka na sabo suna dulmuyayen ghafisuna fiha suna tsunduma a cikin sabo in dai al'amarin haka ne to ka kyale su a cikin batansu fadarhum fi tughyanihim ya'mahun kyale su wala tata'ajjal wuqu al'adabi alaihim karkai gaggawa wai azaba ta sauka garin shine fala ta'ajjal alaihim karkai gaggawa ba wani batun gaggawa Allah ya kammala da su tuntunin an wuce wurin innama na'uddu lahum adda lallai muna irga musu kwanaki ne da dare da watanni irgawa ka zuba musu ido ka kyale su innama na'uddu lahum adda inji qurtubi rahimahullah yace kirga musu kwanaki muke yi su ci kwanakin su a duniya su ci watannin su a duniya su ci shekarun su a jun- a duniya har izuwa ƙarshe imamu dahak yace ka innama na'uddu lahum adda kyale su muna irga hatta numfashinsu hatta numfashi muna irga muna lissafa akwai in ya zo ƙarshe mutum ya daina motsi ko kuma na uddu a amarahum muna irga shekarunsu ne an ruwaito cewa ma'amun sarki ma'amun ya karanta wannan sura sai ya zo kan wannan aya a kusa da shi akwai manya-manya malamai fuka ha'u sai ya daga kansa sai yake nuni zuwa ga wani ana ce da shi ibn sammak don ya mai wa'azi sai ce yanzu in dai hannun fashi ana ƙididdiga shi numfashin mutum ana lissafawa to ku lalle muna da wato da wuri za mu bar duniya da ya zo kan inna ma na uddu lahum adda din nan shi ya fahimci cewa ana irga numfashinmu ne irgawa yanzu har numfashinmu ana irgawa Dam! to ku nan da nan numfashinmu zai kare duk abin da aka ce ana maka lissafinsa wallahi sai ya kare ku duba ramadan din nan fa kamar je muka fara tafsirin nan muna cewa ɗaya ga watan ramadan yau sha nawa sha uku to wallahi yanda kuka san kwanakin nan suna guduwa ko to haka kullun ake rage mu idan kana so ka gane hadarin da muke ciki dan Allah ka nemi tsakuwa guda dubu tsakuwa guda dubu ka ajiye a ɗakin ka kullum in zaka fita da safe ka dauki kwaya ɗaya ka fita da ita ka jefar da ita a kofar gida dubu wallahi wata rana sai ka zo ka nemi tsakuwa kwaya ɗaya da zaka fita da ita babu ta ƙare kwanakinmu ne suke tafiya lokacinmu ne yake ƙarewa wani yake cewa hayatuka anfasun tu'addu fa kullama madha nafasun minka in qasta bihi juz'an yumituka ma yuhyika fi kulli laylatin wa yahduka hadun ma yuridu bihi alhaza rayuwarka numfashi ne haka wani mawaki yake faɗa rayuwarka wallahi numfashi ne ana ta irga numfashin duk lokacin da numfashi ɗaya kai kai breathing in ka shaƙi numfashi ka fitar to ka rage rayuwarka ne ka rage rayuwarka duk lokacin da ka shaƙi numfashi to kamar kana rage yawan rayuwarka ne yanzu ka irga numfashin da kai tun da ka zo wajen tafsirin nan to kana ta rage kwanakinka ne na duniya kana ta rage rayuwarka ne ta duniya ya ce abin da yake raya ka shi zai kashe ka duk dare yanzu ba muna jin daɗi muna rayuwa ba ba muna ganin muna kan rayuwa ba to wannan rayuwar ita za ta kashe mu wannan rayuwar da muke muna matsowa mutuwa ne muna ta matsowa mutuwa muna ta matsowa mutuwa wanda ajalin sa yazo kwatsam sai ka ji an ce ya je ya kwafsa hadari ya kwanta an ce Abdullahi dan Abbas idan ya karanta wannan ayar sai ya fashe da kuka sai shi hada akhirul adad wannan ina tsammanin shine karshen iryan fitar rai akhirul adad rabuwa da iyali akhirul adad shiga kabari haka lissafin yake sai a cire ranka idan aka cire ranka kaga ka mutu abu na biyu sai aga ka rabu da iyali suna waje suna kuka kai kana ciki akan makara kana lullube an rabu da kai a lokacin ba wanda zai zo ya rungume ka ƴaƴanka da matanka sai a fara tsoron ka ka zama gawa ba haka bane ba tsoron gawa ake yi ba tsoron ta ake ji abu na uku na ƙarshe shine shigan kabari wannan kuma shine tashin hankali ilahi Allah karfa mana asiri اللهم اجزل الاسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته